Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba na ga ɗaya ko? Ɗaya da watan Rajab. Hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. A kalandar nasara kuma kamar biyu ga watan biyu dubu biyu da ashirin da biyu kamar da aka saba a duk rana irin wannan muna karatu a cikin littafin tafsirul mawdud bi ahkamil mawdud littafi bakan dami wanda yake kunshe da manya-manyan fa'idodi wanda farfafan malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya mace rahama malami ne da ya rasu a hijira na da shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya wannan kuma shine darasi na saba'in da hudu muna cikin babi na goma sha shida inda yake tattaunawa kan waɗansu matsaloli ko waɗansu al'amura masu matuƙar muhimmanci game da tarbiyyar nashi a yara matasa waɗanda in dai an kiyaye su an tabbaka su kuma an yi su to gaskiya za a godewa ko za a ji daɗin wannan abu kuma su ma 'ya'yan da abin ya faru da su to za su gode kuma za su ji daɗin abin da aka yi musu sannan su iyaye zai zama sun kufuta a wajen Allah sun yi iya abin da za su iya yi to za mu tashi fasali na ƙarshe inda ya kula ya ce fasalun wani fasalin kuma a cikin umurun nafi'a wasu al'amura masu amfani waɗanda za a gode wa ƙarshen su ya ce wa min ma yan bari a yi mada yana daga abin da ya wajaba ko ya kamata a yi mada a kula da shi to shi ne haru sahi a karanta ɗabi'a da hali na yaro nan ma da ya shigo da mu fage irin abin da ya shafi psychology psychologiya to wa zai lura da wannan abada wanda ya yi cancantar ya lura da wannan abu shi ne uba uba ne zai tsari ya karanta ai ka duba hikima da Allah ba za a haifi yaro yau ba zuwa gobe tv baɗi baɗi wancan shi kuma ya haihu ba zai haihu ba yan fashi wani shekaru an yi gwagwar baya an yi tirina an gajiya an gayar an gai wannan yanayi da aka gode an ga wannan yanayi da sai dai hamdala to sannan sai mutum ya fara haihuwa to ka ga ke dai waccan fikirar da gwagwar mayar da experience da ya samu su ne kuma ake so su fara aiki nan take yaron na ɗan kaiwa sai shekaru sai ya fara samun shi ido yana lura da shi akwai abin da ya zama tilas kowa ma ya sallama shi ne duk wani mutum kowace halitta ta ɗan adam akwai wata baiwa ta musamman da aka yi ma wannan mutum wanda in kila ma ba a'a aka yi ba duk garin ba ne baiwa ko gidan mai martabar garin ka je duk babu da mai martaba ba ba ne baiwa in ka tafi gidan gwamnan garin ko jihar duk gidan ba ne baiwa to yanzu wa zai kokari ya fara gano wannan baiwa har ya haɓaka ta har a ci gajiyarta ko ba wannan fa karatun da malam zai mana a yau nan yau ko gaba ɗaya an ci mu da yaki kusan ba mu aiki da ka'idar kawai dai wani irin tunani ne aka lakkara mana na rabin da malamin hadisi ke ta to dok sai na fata na kana an kawai an ce ce kaza sai ya ce kaza aka sai an kama ka ka ce kaza sai ni ban san me nake ba cewa aka yi in ce sai na ce ka ga wanda ake ce kwai rigima bai ka faɗa abin da ma baka san ka faɗa ba kuma an zo ka tuba ka ce faɗa maka aka yi ka faɗa yanzu mun ba ka kwai saboda ka faɗa mun tsara maka kwai saboda baka da wayo to shine yace yana daga abin da ya wajaba ayyuka mada halus sabi a rika lura da halin yaro kamar yadda zai gabata kowane ɗan adam ɗan baiwa ne wani kada karramna Allah bai ce alkebar ba bai ce al'abiyadu ba bai ce al'ahmaru ba bai ce al'aswadu ba bai ce bakakin fata ko fararen fata ko jajayen fata ba a sai ce bani adam bin dan adam yake akwai wata baiwa da aka yi mashi wanda wannan baiwa yana nan a Najeriya a karkara a zaune ka tafi duk inda za ka tafi a nahiyoyin duniya ka dawo ba za ka iya cin mashi ba in kuma ka ce za ka yi takara da shi za ka mutu a banza ba ka cin mashi ba to wa zai lura da wannan baiwa shi ne ma da yake iyaye in kana da ya da daya biyu uku goma da sauransu ba za ka taɓa zama iri ɗaya ba sai in ya'ya ta wuri ke wuri to ran zama iri ɗaya ba to kowane yaro da rika karanta shi tun a mu'amala da ga halin wani wani ba zai taɓa fara gaishe ka ba sai wani ya gaishe ka sannan shi ma sai zo ce na kwana wani ko sai ka roƙa to amma ka ga su uku ko kaɗan ba sa'a ba in uban bai karanta irin wannan balin ba sai ce shi wancan kullum shi ke zuwa ya ce sai da mai shi ne heron ka sama ka ga surukun da karki da wannan da sai karo ki gaisuwa kuma to kuma idan ka duba kuma yana da baiwar da ta fi ta wancan da ke fara gaishe ka shi wancan saboda bai da wannan baiwar sai aka sa yarda gaishe ka dan shi ma samu god a wajen ka shi ke ne yanzu misali za ka iya cewa to shi wancan da zai gaishe ka ka kai su makarantar hadda wanda ya fara haddacewa shi ya fara kada sunanka ko kuma idan ka manta wani abu shi wannan da sai ka roƙi kai zuwa shi zai fara tuna maka shekaran jiya da safe muna tattaunawa da wani akwai wani ko da ya zo ce man in zan sai kaya kaza irin kayan da an siya akwai riba amma na kaga na mance shi wannan da sai ka roƙi kai zuwa sai ce ba ba wane ba ne baban su wane har ma ya sa gudun riga ko baka ko fara ana yi maka albarka ina shi mai gaishe ka shi ma ya gado ka irin ka ne fotokofi ne shi ma ya manta yanzu in ka ce wannan dodo ne shi ban sai yaro ki gaisuwa to shi ke ne sabon ka zai karye kuwa ba zai tuna maka allo da kaya to kaga sai ka gano ka ce eh to na fahimta to wannan ba zama ajiye ta a tafatin da kan gaishe ne wannan kowar ajiye ta a tafatin da tunatarwa wannan ya zama biyar za a amfana to kai gane biyar to kowane da daga cikin yayin da Allah ya ba ka akwai wata bayuwa da duk gida kai kila duk anguwa wala kila duk garin kai kila duk kasar ba da irin wannan baiwa to amma idan kai idan kai ya rufe ka kwallafa ranka a wani daya dayan abu to sai waccan baiwar sai ta wucewa baka alkinta ta ba a ƙarshe ka tafi a iska baka amfana ba baka amfanar ba da kuma sauke wajibin da Allah ya tsora maka na kai la'akari da baiwar ƴaƴanka ba wani mahalu tsari wajibi ne ga iyaye su rika lura da halin ƴaƴansu wa ma huwa to zai fara bayanin wani irin hali ake so a lura ban fito da abin ba idan misali a tsirara gefe zai fito mana da bayani wa ma huwa musta'abdun lahu min al-a'mali daga cikin halin ƴaƴan ka rika lura da abin da aka tattali wannan yaron saboda shi min al'amali na daga ayyuka abin da yake nufi a nan na daga sana'o'i dan ka kalla da kyau akwai wata baiwa da aka yi mishi kuma za ka ci gajiyar ta to sai ka lura shi wannan yaron aina ya sa'o shi kar ka ce kawai duk da kan ka sun yi na ɗaya a makaranta duk wanda ka ya ɗauki wannan abu suka ce yana da ɓarɓar rashin hankali akwai wasu gari da an kai da cewa yaron da duwun tafi na ɗaya ko na biyu ko na zuwa na biyar idan ka sassauta to kai ruwan ruwan kaɗai to ina ga shiga da gannan kama sai an yi fa ai shi wanda yake na ɗayan ko to za ka cimma akwai wasu baiwar da ba a mace ba shi can kai aka aje shi kuma wannan da bai na ɗayan kar ka damu duk ka jawo su a jiki haka za akwai wanda ke irin wannan kabilar cimbo da sojin ke ne ce ce wani wani ne ke kokari ba na wata yi na ta shi kadai sun kama shatta ko kuma irin na kararrawa na karkashin kwalbati na karkashin gada shi za ta samu ya ji goma da shi bakwai da hamsin kuma ce sun ya ce ma gara ma su sa na bara yanzu kayuwan shi da shi ko da rufe da aka yi irin abin da aka tanadan mashi na daga aikin da zai iya amfana akwai wani ka'ida da masu bincike suke cewa musamman masana musamman ko masu ruhi na addini psychologist ke na wanda suke da ruhi na addini suna faɗar wata abu wani wata wani al'amari nan kasar ka tsaya da kyau ka kalla fiye da rage waɗanda suka yi graduation daga jami'a ba da digirin suke cin abinci ba kusan kashi saba'in ba digirin suke cin abinci ba idan akwai rage masa nan ka ce ya ba kwanci na malaman makarantar shi za ka ga ɗan DSC kai kana da jami'a ta gina ɗan DSC ne don ya karanta da don ya karanta ba laboratory ne ko ko wani kamfani ko wani wuri zai kafa ta yi a mai kai shi makaranta tun farko ba zai ci abinci da DSC ba da DSC ne su da ka dole sai ya koma ya fi ya fi jini ya wane ne ya wane ne har ya zama ya yi rinka da fiyar fiyar har ya zama cikakken malami yanzu ina DSC kawai DSC ta zama tsani ne da za ka cire DSC ka sa mace buhun kai kai zai iya takawa ya gaita to ka kashe kusan kashi saba'in wanda ake yayewa daga manyan makarantu ba da yin ta abinci ba ka tattaro ɗan siyasa wa ya karanta wani science wa ya karanta wani course na social science kana zuwa kanar kudancin mai ka karanta sai ka zai an ce yayi tsohon malami ne bs ya ke yi da ms da phd a education misali shi kuma wancan fa a shi kuma wancan da kuka bi shi da shigar zakin baki a majalisa to shi kuma famasi ya karanta wancan kuma medicine ya yi wancan notin shi kuma wancan da ko gani tsuran turanci ya karanta english and drama shi ya kamata mu gano ma a kaniwu amma ba ba shi ko ba a sa shi ma a kwamitin kaniwu din ba ko na abu to in yaron ka na karatu yana makarantar kana da aka ta ina ya fi kwarewa ta ina za ka amfana da shi ranar na akwai wani yaro da ake ta yawo da shi yara ya ce ko makaranta bai ba wasu da yawa nan sun ga bidiya dan dai kawai kasar mu malin sai dai Allah ya kiyaye hanya san saman ido ya rinne kawai ke ka zo da kwani saboda dolanci kuma an tara masu kwanan suna ta dolanci rudu ne rudu an kasa ci gaba amma da ka zo da sai wannan abu sai kai na yi digiri ai na yi tanni wato kaza yayi graduation sai ka yi da karatu ba ta kuyi fakin ne sai a kawo wani mai digiri ya buga shirme ka ji garejin gyaran motocin mu kam a zariya kai sensor za ka iya conductor research a cikin kanikawa da muke da su tun daga na mota har na mashin da janareto da sauransu wane ne ya karanta BSc na chemical engineering ba na jin za ka samu 1% to amma kana ga a zariya ba a karanta wannan kwastin ne su kuma wanda suke karanta kwastin sai iya gyara motar kai shi da ta baban shi da ta sirikin shi da ta abokin shi da ta matan shi ka je ka tattara abubuwan da suka karanta BSc electrical engineering mutum nawa zaka samu su suka wayar da gidansu ni yanzu na gina gida ka zaka dauko wanda da daga farfesa electrical engineering ya maka wayar za ko na waya kuwa to yana bayyana su a littafi kenan ma wurin ruwa ya ɗan shiga ina ta shiga zai ce a kuma ba za a yi ka tsaya zai ka samu wanda ruwa bai shiga ba wannan da ake kada ba su karatu ba su za su kira wallahi ku ce kai baccin ka wallahi ba matsala to haka Allah ya tsara ko shi ne ma nake mana nasiha ana kaga wannan Abuja ya kamata su san wannan tsada me yadda zamani mana kai zamani ba wanda da certificate za ka dinka shiga jami'a amma ana zuwa yan tafiya ce mai kike da shi da girma masha Allah to waje ta kashi a yan bono shigo laji me ka karanta a jami'a kaza sai maka tambayoyi a kai ya farfata maka tambayoyi kana ci shi kenan wani malamin mu muna jami'a yake ce mana ya zauna a cikin amani wani tsari suke kira da ban sha'awa kamar ya biyu yanzu ake convocation kila misali a ce nan da oktoba wata wajen tara nan gaba ko takwas sai a ce abin da za a yi shi ne department din da suke karantar da political science su shiga zariyar nan da catchment area irin su kano jigawa gombe katsina zamfara sokoto kebbi naija su zakulo wanda ya kware a harkar siyasa a baki da ko kamare da yi ba sai su kawo sunan shi sai a zaunar da shi a gwada ranar da aka zo convocation sai a bashi academic PSC ko MSc ko PhD. Sannan ku chemical engineer ku zagaye catchment area ku zakulo wanda ya kware akan harkar chemical shi ma a ba shi ko digiri ko mata kuma academic wanda a ba shi ba irin na girmama ba na cikin bracket ba irin shi aka ba shi ba kuma ɗan agri ku je karkara za ka wani gado kana ta ɗan tsare tsaren ka shi digiri a harkar gona ko in ya baka shawara waken ka ba zai yi ba cewa dai karka shuka masara sai karshen watan tara to domin ciya za ka yi kana biye mai sai kuma ruwa da ke ce wallahi kuma kaga bincike ne nuna za a yi ruwa ke ba haka muke yi ba program dai ka masa amma Allah ya taimake da shuka babbar gona da ma na raba kafa na ga jikin na za a rina an tashi zanin ma wata kiya ai program na shuka babbar gona sai ku kai hikima kai hikima ka bi ni karatu ita mu ka ga yanda lokacin da muke zaga kaza kaza to a haka da kai ne yanzu kawai sai a cin maka nan kana fashi da ce mechanical engineering da baka digiri wannan digirin da aka baka ko za ka yi za ka yi rijista kuma ka yi masters da shi in masters aka baka kai tsaye a shekara kuma za ka yi rijista a wannan filtin kuma ka yi biyu kuma ranar da aka tashi tallata ka da wannan za a tallata ka kuna tsammanin waɗannan turawan da ake ware musu sojoji suna raka su kana jin karatu suka yi mai zurfi tsabar kwarewa wallahi wani firamare sai certificate ne shi amma kuma shi za a kawo nan kasar daga presidency a ba da umarni a cikin headquarter a ba su sojoji suna mazure ko da ma in ya zo shi ma har bai dake amma kai ba ta kai ake yi ba kai ma ta ta kafa in kala ce kuje ka za su amma zo ba karatun da sabar experience sabar experience wani dan china ya taɓa zuwa nan ne har hada wani inji an ce mutum ko za su gama hada injin a wata ɗaya ya zo shi kaɗai saboda corona a wata ɗayan ya gama cutar an larabci yana ci da yana ba da tarihi shi ko firamare bai ba dan tana ne ko firamare bai ba shi bai taɓa zama a makaranta ba safar experience inji ne wanda daga nan zai maka wajen mita ɗari biyu ko ɗari uku tsawon shi shi kaɗai ya haɗa ko bai duba takardar komai ya yi aiki a riyar tsawon shekaru da haka yana jin larabci ya je kasashen turai an tura da rika ba shi security kuma yana cin turanci ga yaren shi na china da ya zo najeriya kafin ya tafiya fara fita amma inda a nan kasar ne sai ake awance jami'a a wani department ne graduation sai sa ake tafi ana ciwo certificate ɗin ko to wannan gyaran da za mu yi shi mu ɗauki wannan shawarar ta malam sai mu zura wa yaran mu zuba wa yaran mu ido mu ga irin baiwar da aka yi ولقد كرمنا بني آدم كذا كيتا duk wanda yake shi ba dan baiwa bane to automatically shi dan banza ne saboda yawa Allah ta waye kowa na da baiwa shi sai ka karka wulakanta kowa da ko ne ya san zo da fati ko da wata handa aure ya tsuki ni wuta wani gurin nan mamaki suke ba ba ta karatu duk ka gama karatu in ma cikin ka kai fasi ko mota ba abokin ka da jami'a ke gyara ba daga kai kai ne da Allah ya saka a kan da ka je kai ta bugawa na taɓa karanta wani basure yake cewa duk mai so ya kuɗi kai ya mu wallahi kai mata in dai kana so kai kuɗi wallahi ta shakar kai gobe in ko kai dai na haram kai dai ma ka ci haram amma haka za ka tsare sai turanci ba kan jigar sarauniya kana yi suna tafi a wata da babbar riga kayan aiki ba suna cikin da bai gogo ba da ma ka ga mu in gani kusan wai na gogo ko a kuma an yi karatu ko nawa ne zan biya to sana'a ba a yi ta kowa ne kai yaro ba to Allah ya kiyaye ma da ce iyaye su lura da halin yaro wa ma huwa musta'abbil lahu da abin da Allah ya tanadar maki min al'amali na daga ayyuka irin baiwar da Allah ya maki ta wata sana'a ta wani aiki wa muhayyaqul lahu minha da kuma abin da aka tanade shi da shi kowane mutum akwai hikima da baiwa ta musamman da aka wuce da ita fa yuhallamu shi wannan yaron sai a sanar da shi annahu makhluqun lahu cewa wato shi fa an halitte shi dan ya amfanar da al'umma da addini ta wannan bangaren ne fala yahmiluhu ala ghairi ma huwa ala ala ghairi ma kana ma'dunan fihi shar'a amma fa idan za a sauki yaro zuwa ga fannin da aka ga ya kware ko zai ta amfanar al'umma to kada a dora shi akan abin da shari'a ba ta yi izini a yi ba yanzu ya kaga yaron ka wani lissa lissa ne ka ce a wannan yaron tabbaiwa ne ina kai shi kani wuri zai ba da mamaki a turin kuma kayan haram shiga kani wuri haramu ne saboda haka ce ta faɗa ka haka ce ta ta fantawa da sabon Allah to kaga lokacin da kake a ba za a saka anan ba lokaci a yaron na yana kai shi kaza kaza ga ki ne mini da amma yake dauki adam mata ba dama aka yi da ruhu a to nan kuma ka saba ma Allah nan kuma bai yi ba nan bai yi ba gaskiya kwata kwata ki a wannan yaron yaro ne yi maka hada hadan haƙi ma dan sai ka ga giya na ta ce a ce ka kai ki kamfanin giya a to nan ma ba za ka yi shi ba duk sana'ar da zai yi a tabbatar ta dace da ka'idoji na shari'a akwai malami da ya rubutu ya ce ri'ayatul islami da lindin hanewar sana'at irin kular da musulunci ya bai wa sana'o'i da ayyukan hannu kaga annabi idris tela ne ƙwararren tela mana ya fice da hawa ya kira mutane zuwa ga addinin musulunci ya shigo shago ya tsinta kaya ya sayar ya ci abinci annabi nuhu injiniya ne na haɗa jiragen ruwa kuma kafinta ne ko Japan ta ci albarkacin cikin kimanki kuma har yau ana ci. Annabi Musa tarwa dubu ne, lebura ne a gidan wani yaro ne yin kiwo na shekara goma aka aura masa mata. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kiwon awaki bisa ƴan dirhamai da ake ba shi tun a Makka. Haka duk suna da sana'o'i. Annabi Dawud aka ke sarrafa karfi haka yake wa alanna da wani hadida da ke muka tumsa samun sauƙaƙe maki sarrafa ƙarfi haka za ga ya narka ƙarfi yadda ka san maka na jiya gane haka za ga ya narka ƙarfi ya jiya yadda yake so haka suna da sana'o'i ba haka yi ta kawo misali masu tarin yawa da haka fala ya minu ruwa ala gairi ma kana ma'azunan fi kada a kai wannan yaro da aikata abinda shari'a ba ta yi izini da yi ba fa inna hu in hamada hu ala ghairi ma huwa musta'abdun lahu domin yadda ka'idar ta ke ne idan ba a dora yaro a fannin da ya fi kwarewa ba ko a fannin da Allah ya tanaje shi don wannan abun ba lam yafti fihi yaro ba zai taba rahota ba ba zai taba rahota ba ai za ku ga misali ke ce a dole dole sai ya yi karatu a zuwa jami'a ko kuma kila ko wani ƙwararren injiniya ne kila wani kwararren kafin da ne kila kwararren da yake rike da ne yanzu misali nake ba mata zuwa da yana yana yawo a social media wani yaro ya gaya ya iyaye da mutanen kauyen suke shan wahala in an zo ruwa ya siyo fetur ga injin na kara ga hayaki ga waye ya ko firamare ne ba kawai zo na yi tunani a amma ba za a iya injin ruwa wanda bai da kara ba ya tattaro in ka da idan mu yan robobi wani yan sarakuna ya ganda wuya ya sa uwa ya har ya haɗa inji kuma ya je ya yi ban ruwa kuma ba tare da tsara ba injin kwata-kwata da ya ɗaɗe za ka ɗaga shi ko za ka ɗan zola ta injin ka wumu ka tafi ba sauyi kana zuwa da hasken rana zai ɗauki ka kunna shi ya jawo maka ruwa sai dai kawai abin ruwan ya yi a kadama amma ba tsara taimako wannan yare yake ga bukata mun sha mun ne ta nan wani inji da japan ke kerawa ne wanda ya fi karfin najeriya wanda ake amana da shi in yanzu ka kai duniya za ta biya ko ko ko suwaye duk za ka same shi asali wannan najeriya ya kera tun lokacin mulkin soja yaron nan yana yi gwamnati ka tallafe ya ka fara leƙa wata jami'a ya gama wani ruwa da jami'a ya gama kai turai ma dariya za su yi mana shi da za su ce na kuma fashin su wani karatu ya yi ya bai da ilimin gwamnati suka wulakanta shi a ƙarshe japan ta zo ta ce zai tsayar mata da fasahar a sununin kuɗi a to tun da ƙasa ta taki ya ce ku kawo aka siya ya sa hannu cewa mafi rayar ya tashi a hannu shi bai da haƙƙin mallakar wannan na'urar tashin farko aka je aka wo daga japan aka kawo nan ƙasar aka yi tare da yana ci suna nan shugabannin namu ana ta musu da ciyan ƙasa wannan bashin baki duk ran je lahira in yi yawan guri da yake gane janna ita a dawo da ana gobe baya a yi bita yanzu rasfana an sai ko ina ga annan gare na zuwa ko ya maka lissafi ka dan sallame shi ka san da aka yi shi in america school fees din aka biya a ƙarshe kowa yana shara a wani wuri suna biyan shi ya haɗa na dawowa aka wani ya taimake shi ya baro can an ƙi biyan school fees din makaranta ta kori shi wai gwamnatin tarayya ta kasa biyan school fees din bai sai kaya amma sun tafi so bayan an ci kula ɗaya naira dubu ɗari a ƙarshe ma sun ranta ko ta koyi Allah ta kwaye ya hukace duk wanda ya san shi amma da lafiyar shi lau saboda damuwar abu damuwa da duk yake karkale ta za ka yi mamakin yadda yake fitar da amsa amma wai wai wai bai da bai da bai da kwanaye to ka irin wannan ko yana jami'ar ma sai a cire shi to kai yanzu ga yadda za ka zo ka kwaye yadda za ka yi kaza ga yadda za ka yi kaza ga yadda za ka yi kaza shi yasa ni da shi ni ke da hawa a cikin ina shugabancin kasa Allah ya tsari wai mutu ya ci dubu sai ce to ke ko mutanen lokal gwamnati nan kaje layira ka hango dogon layi da kina rawan kuyi duk sai ake jira a daga ka ko a ce ina da kyan to wala na Najeriya mutanen da da ne yanzu ni in ni ne jami'a da an yi shekarar farko an shiga shekara ta biyu zan je kowane department ina masu irin tattalin nan da masu probation a ba mu ka ga tun da ka gan shi da tattalin ko probation a digiri na rantsi da Allah yana da baiwar da sai ta fi mai tattalin amfani a kalla kwato su zan yi kowane mu zo mu zauna kai ina kake so ka bada koyi kawai a tura ka wurin shi wanda ya je graduation tuwa tattalin kai kuma za ka yi graduation da abin da mai fasila ɗin ila zai biyo ka da fari kana maki ɗan talu da yaren uwa akwai gaba ka min turanci in kuma kika min turanci ya fita da ya kai ne darakta in dai ta yi turanci ya fita ba aiki ita Allah ba ya yi da hausa kuma haka za a yi da maza zai ina sai ka kora su wani sai shekara biyar ko hudu ko uku ko sai ruwa ruwa dole tarkilas ne wai bai da sauran amfani a ƙasa wannan ya rike makami a daki kowa ma ba ta riga ta yi ba dole hafiki ne yana da fasaha yanzu irin yan ta'addan nan za ka yi mamaki da suke sarrafa makami za ka yi mamaki ba ku sun ji bane ko sai da suka samu yau da kullum a yana da wata baiwa to dama suka ce idan mutum na da azaka aka ki ayi amfani da azakar za a shiga matsala a nan zariya ba zan kama suna ba dan babban gida yaron yake yana da hazaka shi ya nuna ba iyaye shi ga abin da yake su suka ce su gidan ilimi ne su gidan karatu ne ai dole ta tafi wancan da suka na rabawa ya fafato karatu suka tura shi malam ka ta hankar ko sai aka ji shi a New York wala kun kungiyar ya rawaye ya kware a New York dingirin Islamic Service da Arabiyar yayi ba tun farko da sai ce to shi kenan ba ka san wannan karatu amma za ka yi na sallah sai to baba na sallah kuma ai ya zama dole sai yanzu bayan na sallar kuma me kake so sai to me gyara baba gyaran dafa nake so sallah ya sa albarka mu je wani kamfani kake so ko wani gare ni mu je maka rijista amma dai a rika kiyaye sallah a kiyaye amana a cika alƙawari a mutunta mutane kullum a rika mai wannan addu'a shi wancan din ya dawo masar din su gida a jere iri ɗaya ya wannan na ɗan masar wannan na injiniyan din ba katanga ta kowa ya ɗaura katon faifai na biyu ko ya ji ban da siya akwai dai jara sosai wani yaron ba mutumin jira ko nake ba duk munu zoni duk wanda ba a ɗauke shi a abin da Allah ya tanade shi da shi ba da mutum ɗaiɗai shi yara shi wannan abin tarbiyyar ba zai ci nasarar rayuwa ba shi kenan uban ya riga ya gama da shi a rayuwa zai rayuwa ta rashin natsuwa zai rayuwa ta talauci zai rayuwa mara tsari yake wa fata hu ma huwa muhayyabun lahu sannan wancan abin da aka tanade ke dai shi Allah ya shirya shi dai shi kuma zai wuce mai shi kaga ba wan ba wan ko nan ba dace ba tun ma ba dace ba fa idza ra'ahu hasanal fahmi yawa to ga bayani billah billah idan kana da dada sai uba ya ga wannan na da kyakkyawar fahimta kaga ga yanka za ka ga wani abun mamaki ko sahihal idraki ne ingantaccen gane abu duk abin da zai gane galiban za ka ya gane shi yadda yake sannan zai yi da nufi mai kyakkyawar hadda wa'iyan mai kiyaye abubuwa to fa hadihi min alamati qabulihi wa tahayyuhi lil ilmi wannan ya nuna wannan na cikin alamun cewa yaron nan zai karbi ilimi kuma yaron nan Allah ya tsiro shi ne domin ilimi irin da yake so a gidanka sai ka mai da shi ne library ko ko ko shamila yanzu irin wannan yara shi za ka sa a makaranta amma haka muke yi duka ɗiba su muke rufe makaranta na boko dukkaninsu da mai ganewa da wanda bai ganewa da mai ganewa da wanda bai ganewa to kawai da aka yi zafi a wannan mai hazaƙa ne to a kai shi makaranta daga nan har ina ne a biya mashi kuɗi za a ci gajiyar shi kuma za a amfana da shi ya ce faliyan abin nan faliyan kushu fi lauhi kalbihi ma dama fadiya ya yi ƙoƙari ya tsaga ko ya zana ilimi a allon zuciyar shi matukar yaron na dashara ta wannan gaba ta ce wannan a kai shi makaranta wata makaranta za a kai shi ko na gobar ne ba sai a samu wani kwas da zai amfani al'umma sai a kai shi shi ma kuma kun ce kwas da zai amfani al'umma ba kwas na irin tunanin manyan ƙasanmu ba kaga manyan ƙasanmu sayan cewa suka ɗauka kwas kuma in ka bar duniya ga 'yan sayan kawai ba za a iya rayuwa ba kowane kwas da ka sani akwai amfani shi akwai bukatar shi har wannan kwastin na astronomy kaga dai wasu sun kware suna zama bokaye ko to sai a samu wanda ya kuma faɗi sunna sai shi ya karanta astronomy musamman kuma yana da sha'awar haka kowane kwas akwai amfani shi kama ta ce a sai wanda zai karanta sciences to kuma ya gama karanta sciences shi ma ya ciki ne an fashi shi ma a kasuwar bukata to uba shi zai wannan tunanin shi zai wannan sa'ila wani yaro ne mai ɗankarin hazaka za ka yi makaranta wani ne mara hazaka to wallahi yana da wata baiwa ta ina take ta aikin hannu ta sana'a ta hazakar kere-kere ko wane ne ko wane ne a nan garin duk ba mun yi irinsu ba marigayi na ziki na gidan fata kana ga akwai wani ɗan fine art da zai nuna maki zane-zane sun gama cikirin har masu maskan lallabowa suke ya zana musu su je su miƙa shi presentation a ce ya yi digiri ya yi ya yi ba ka duba gani To a matakin ƙasa sai a taimaka to matsalar ko kai ka taimaka kila anan sai ce ka yi karatu ba kwarewar shi ita gwamnati ba ruwanta da irin wannan amma dai a taimaki yaro ya yi irin iya abin da zai iya yi a wannan satin wata ɗaliba mai tafaɗin tifa take yi ta kawo min wani wani wani wani kamus sai wani ɗan dictionary dictionary ne sai kai sai wajen ɗari da hamsin kawai ta yi shi ne ta yi shi ne kawai akan kalmomi na abin da ya shafi haihuwa ɗaukar ciki da reno a kansu kawai sai misali wannan ɗan kyallon da ake saka jinjiri ne sunan shi cibiyar yaro tumbudi bambuloti ko wanda ake ba yaro abin nan ɗan cokali ciki wane ne duk wannan kalmomi ne wajen ɗari biyar kawai abin da ya shafi ɗaukar ciki haihuwa da reno ita in ta gama wannan za ta yi kuma harkar abinci cikin da in abincin ya shiga ciki iya ake kasancewa in ta gama wannan za ta koma wajen kayan adam mata da kayan daki da na karanta ina tabbatar maka idan wani mai digiri daya ko biyu ko uku ba kwari yau na yi ba a arabicin kuma kuma yin fiye take yin fiye yin fiye ciwo amma kaga yanzu in aka daga ta saka ce masu yanci ta ce bata gama ba shi ke nan ita sun mata da ba'u bujika a na fashi mu da man sabaka sun wuce ta kuma da zaɗin ta ya wuce wuda sun bulokin din ta ya ce fa inna mu ya tamakkanu fihi wa yastatir in aka yi wa yaro haka dan yana da ilimi da rabo a ilimi to zai tabbata a ciki kuma zai wanzu kuma za a ci gajiyar shi wa yasku ma'ahu kuma zai tsaftatu da wannan ilimin zai tsaftatu da wannan harka ta ilimi wa in ra'ahu in ka dace zalika min kulli wajhi idan uba ya ga ta kowace fuska yaron nan bai dace da kowane fuska duk inda aka kasa shi baya ganewa yanzu a karatun Najeriya yaron ka yace shi ba darasin da ya tsana irin turanci da lissafi ko kuma sai ka ga daki ka zane shi ka ce ko sama da kan za ta haɗe sai yayi to raka kasa ta rufe ka zai canza course kai wannan course ka fi tsana yake ba babba course din da na tsana irin turanci da lissafi yanzu a Najeriya kuma waɗannan su ne zuciya da kwakwalwar bukan Najeriya. Su shi ba mai ganewa, 2 plus 2 zai ce 6, da kai, 6, biyu ba haka, a haɗa da haka, yarda, yaro firamare 2 sai kai mai haka, ya zan ba labari, ba harka. Ko kuma ka ce ko sama da ƙasa za ta haɗe sai yayi, mu nan gidan karatu ne, ko ke ko ba gidan sana'a ba ne, a gidan talaka ke. To idan uba ya ga yaron shi sabanin haka ne in kulli wajen ta kowace fuska wa huwa musta'addin lil furusiyya amma kuma sai ya auna sai ya ga yaron yana da an tanade shi ne domin abubuwa na jarunta yaron yana ne aka horar da shi zai zama barci jarumi wani gwani wajen baiwa addini da al'umma kariya to sai ya saka shi a wannan layi sai a saka shi a wannan layi ita kuma ƙasa ita ce a matakin ƙasar ta ce wannan jarumi ne to mu ɗauko shi a saka shi a harkar tsaro a ce a ba shi tsare nan nan kake shama da nake ta to shi kenan a ciro shi a wasan sakandare a kai shi a haka nan in ya kware za mu ga kwarewar shi tana daidai da wannan satifikar za mu ba shi sai mu ba shi shi kenan an wuce wurin ya ce wa asbabiha da sabubban kurutiya sabubban jarunta kamar menene suke nuni ga jarunta minar rukuni kamar ake ya kware da hawa doki aka gani shi gwani ne wajen iya hawa doki warrami ko kuma ya iya harbi da kimiyya ko kayan harga da na zamani aka ga ya kware ai da za ku wani tambaiwa ne yanzu akwai wanda yi ko gwafa haka inda zai ce maka yana kake so ya samu kai ka faɗa an rubuta wani dogon rubutu a nan sai ce dukkan da ke kan aikinta da ke so ka samu zai ce kauce kuma zai same ta ba wata makarantar da koya mai to kaga a samu ido yana da amfani wannan yara yana da kwancikar amfani wannan kana ganin ka saka shi a harkar tsaro ka aje shi a boda ka saka shi a wani rami ko wani lungu in waɗanda ta sun zo wucewa ya sauke masu doni kana da rayu kuskure kuwa ina ai dai bani ma ya kusa tsallakawa ya dan ya san duka ɗaya ne kawai kamar sai a zo wurin ne da gata ma a yi tare bi a ƙi ɗaukar shi saboda shi gwamnati ne ko wannan ya turo shi na zarfe waye ina fadar shugaban ƙasa su ce gamu fadar gwamnatin jiha gamu ofishin sanata wane ya gamu sai a ga yan raguwa ko kuma a turo na lokacin ana ɗauka ana aka zo aka yi kakinan ce presidency list, why a list, why a list? And so they will say, any other list? And the Muslim Baum Allah ya ce, yes. Aka ce, me ya ce, what list? Wallah ya sha sandar mangoro. Duk wani suka zarta su sun zaɗi. Aka ce, daga wai su ba kwalli. Ba kwalli. An karɓar listin kowa sai na Allah. Wai masa rashin kunya. ni da yana wurin nan sai a daure a dauke shi ko shi kadai ko shi kadai a daure a dauke annabi ya yi bayani ya ce akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba hisabi ba waye ko kasha ne ke ce ya rasulullah ka roki Allah ya sa na a ciki an ji an tani ku wani ya sake miƙe ya ce a sa na a ciki ya sababa ka bai hawa kasha ne sa ba za a rika haka ba tun da har ne karfin hali ya ce gwamnati ta ce to hoto ɗaya ne wanda ne kuma ya ce gwamnati ta ce wanda ya riga ka Allah bai kika tura da yawa ba kuma duka ba haka yake ko gona ta aka zo mutum da yake ba to shine kuwa shine list din Allah kenan amma dai ba ya ka bale ya san dana je gaba ko kuma wannan ibo da romi ko kuma ya iya wasa da mashi yana sarrafa shi yadda ya ga dama wa annahu la nafada lahu fil ilmi aka fahimci dai bai da rabuwa harka ta ilimi nan yana nufin musamman ilimi na boko ilimin boko kafa yaron bai gane ilimin boko bai da rabu ko ba in kai shi bane ba in ka fasa zuciyar ki ka san me yake irin bakin cikin da yake ciki na rashin ganewa wala ya cika damuwa kama za ka haɗa mashi jahannama biyu da tashi ta ciki internal da external ai ka mashi da internal din mana to me me ya kamata kai ka kashe mashi jahannama din ta ciki me za ka yi mashi inda ya fi kwarewa ɗauko shi ka saka shi a wani ɗauko shi ka saka shi a wani ya ce walam yukhlaq lahu shi wannan yaron gaba ɗaya ba halitta shi domin ilimi ba to makkanahu min asbabil furusiyyati wat tamarrun alaiha in uba ya fahimta ka to sai ya ba shi dama ya je ya ci gaba da waɗancan sabubban jaruntar har ya samu kwarewa a ciki fa innahu anfa'u lahu wa lil muslimina wannan zai fi mashi amfani kuma zai fi ma al'ummar musulmi amfani sai ga shi ya amfana al'ummar musulmi su ma sun amfana kowa da kowa ya ci gajiyar wannan abu wa in ra'ahu ne ka dace zalika in kuma ya yaron ma sabanin haka ai akwai wanda zaka bai gane bokon ko ba magana jarinta ko to tunda dai Allah baya halitta a haka wa annahu lam yukhlaq li zalika shi kwata kwata ba a halicce shi dan ilimi ba ko ba a halicce shi ko ta mashi tadadin jarunta ba wara'a ainihu maftuhatan ila sun'atin min as-sana'i sai uba ya fahimci idan yaron ya buɗe a wata sana'a daga sana'o'i kamar sati biyu muna duba jaraba ta education ya fi ba musulma ba ce mata yara sun zo suna ta kawo abin da suka rubuta wani za ka ga inda a ce kafin ya miƙo abin da ya rubuta ne za ka ba shi maki tamanin jin da ɗari saboda ya ce wani cakewa malam kamar da ya zubin ɗan boba amma sai ya miko maka sai ga a cikin da kirai an sabu su din ma za ga in ka duba a ukun kuma ɗaya ce kawai ne kyau biyun bai ci ba yanzu ka ga yana da one over sixty kenan shi ne sai masu ke cewa ita tana mamakin gwamnatocinmu irin wani yaran akwai wata baiwa da Allah ya musu ne yasa ba a la'akari da su to shine sai muka zo maganar bijiyar dan Allah a fidar wane ne ya karanta digiri a fon and waye waye injiniyar amma ka je ka yadda suke ma waya za ka sha mamaki in ka je china sai an makala masa yan na'urori a daddarce ka a makala wani abu a kunne a leka kwamfuta amma shi kana zuwa da wayar sai ya haka ya haka ya haka sai na maka wani dan wani dan tsinke a can lungu ya ce shi ne ya kone wai abun ma mamaki wai ya aka ya san shi ya kone kuma wallahi shi ne ya kone in za ka canza komai a wayar ba za ta yi ba sai wannan dan tinkin kuma zai ce maka canza shi yana da hadarin gaske kuma yana da hadarin amma kuma ya canza sun fitkari ba ta samu matsala ba kai wani ma ana yi yana yana rahar shi yana watsi shi a haka zai gyara na taɓa ban labari a nan lokacin da sabin na zo da wani bidiyo daga Benue ina dona shi da DVD lokacin yayin DVD kawai da na dawo nan a can Benue in ya lalace wani dan wiwi muke kira ya gyara ko sakandare yaron ya ƙi yadda yi ko duniya don wiwi ne na fitar hankali ka san haka zai yana warin wiwi a gaban mu zai gyara rijiya zai kace kace da shi wani lokacin ma yana tashi ko yana sauri ya wuce ne ya kokkunci wannan da ya mutu a nan a je a su haka za mu buga a su don wiwi ya yi yin shi ne hada fikir a lokacin haka nan mazan da yake kasuwar ba ni mu je mu siyo yana makalawa zai abin nan da na zo da shi nan bai wata shida bai lallace aka ce in je kasuwar tudun wada an gane wuda aka ce in je na je nan tabbas zai gyaru aka haɗa ni da mafi kwarewa a kasuwar na ban mashi rijiyar sati ɗaya na koma ya ce man ba zai iya ba kan zana na ba gyara ba tun tuzoron yanzu ya ce ba zai iya a tuzoron yanzu a tuzoron yanzu ya ce ba zai iya ba daga baya aka yi man kwatanci da wani shi tun da na na same shi ne mai kwatanci ya ce ina na kai ya ce na kai tudun madana ba wani ya ce karin kawo na kawo ba zai iya ba shi ma ba zai iya ba to mafi karatun ba to ka je tizar yan waya ka je gare jojin mu inda ake gyare gyare ka je gare jojin da ake gyaran mota za ka sha mamaki za a zo da ita daga waje shi kuma nan shi zai wakin a kanta wasu abubuwan da a turai ba ta yi shi nan da siya sai ta yi kuma ma kai da lalama ma za ta yi da lalama da lalama sai ta muna da kwararru masu hazakar gaske ina ce sa tura suka ajin nan suka ce a kar abin mu matsayi har halin wannan ma fa aka ce wani in ya ne ko wani barawo daga nan kasar ya tafi ingila lokacin atm ma mu bai zo nan ba kawai wani in ka zo da katin da aka sayar za ka jira sai ya baka kuɗi kaga akwai pin da za a sa ko wannan mutumin ya yi tunani ya yi creating din pin a ya je ya zuba wasu wasu yan kudaden shi kaɗan ya samu pin in ya zo sai ya huda shi katin ta baya sai ɗaura mai zaren lilo in ya zira sai katin sai shige da zara lokacin da ya sa kindin intin ma kindin zai fara rigin kafin ya gama rigin ya sanar da saba cewa to a yi wannan deduction kaza to makinin kuma ya riga ya kirgo kudin sai ya kirgo kudin sai kuma ya sanar da yan saba cewa wane ya cira kaza da ka a cikin kudin shi a cira kaza sai ma zai zaro katin to da kafin a sanar da nan saba an janye katin sai ka yi rigin 10 amma kuma an ba da kudi sai da ya kwashe kudin ATM din kaf an ce da turai suka kama shi wallah sun ce su ya burge amma ga abin da gabata ya yayi dan gaba ba su duke shi ba wannan wani irin matsayi ne sai ta jan kaya wannan kamfanin MTN nan a makarfi an samu wani yaro ne kawai in ka zo da wayar ka ya nuna ba kowa nawa kake so ke dubu biyu ke so ban dari biyar farko farkon mtn to da ya dattar na wasu kwas wala sai ga dari biyar a wayar ka dubu biyu a wayar ka ka ba shi dari biyar ya harkar shi a kano da aka samu wani kamfanin sai suka dauke shi aiki suka danna mashi kuɗi don ya daina ha'intar su kaga yana da saboda yana da alaƙa da turai in kamfanonin Najeriya ne sanduna da ita jigo za ce ya kamo shi daga nan sai ta CID daga nan sai a daina bin labari to idan dai uba ce yaron shi bai da ido a ilimi amma idan shi ya buɗe a wata sana'a daga sana'o'i musta'iddan laha kuma yaron kamar an tanaje shi ne don wannan sana'a kabilan laha kuma yaron ya amince da ita yana son ta kuma galiban abin da aka tanaji mutum a kai Allah na sa mutum son abu wa hiya sana'atun mubahatun nafi'atun linnasi fa yumakkinhu minha kuma ya bincika ya ga sana'a ce ta halal mai amfani ga mutane to nan sai ku baya ba shi dama ya ce je kai me kake so kai to shikenan ni na so nan yi kaza yanzu abin da zai wani kaga kana hadda islamiyya to ka ci gaba da hadda zuwa nan da ka gama hadda can kuma daidai lokacin wai dole ma sai hukun ko zuwa can daidai lokacin ka samu sakandare daga lokacin za ka ga za yi maka amfani sai ka ɗan kwaɗaitar da shi wata na gida za ka ji buƙaci za ka tafi ingila akan harkokinka wata na za ka yi kaza wata na za ka yi kaza wata na za ka yi kaza to ka ga in kai wata na zai amfani ka ko ingila ka je ka ji suna ta cewa sai kai turanci ba ka da kayan aiki ne wannan ka ba ka da kayan amina dan ta ne aka ce wai illa kai ba turancin nan kake yi ba kuma mun ga sai ka je ingila mechanical ya turo ashirin a lokaci ita ce manyan kuɗi ke kaga wannan ba yaran da ba ta yi in dai kana da wa'annan shi ya rika za ka ci su ko ba za a maka munamuna ba gaskiyar za a faɗa maka to shi ma uba sai ce to kai ka ga kaɗan daure ka gama ko sakandare can kuma ka kammala hajja ka gama bulugul maram ka gama umda wannan kuma zan fara binciken ina za ka je ka samu ƙwarewa sai uba sai ya ɗauke shi sai ya saka shi ina tabbatar maka in aka yi sa'a wancan da yake siye bokon wannan zai rika ba shi kudin tafiya yan ta biyu abuja da kudin kwana da kudin browsing da sauransu wallahi shi wannan din da ake cewa ya ki karatu to kaga wannan shawara ce ne kyau da malin ya bayar kuma ka duba ka ya rasu shekara ɗari bakwai da hamsin da ɗaya yau muna dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu kana maganar kusan shekara ɗari bakwai dari bakwai ma san wani abu ko kusan dari bakwai kaga al'amarin ba karami ba ne ma da yake to hada kullu duba da ta'limi ma ya tabi ilayhi fi dini duka wannan lissafin na cewa yaro bai gane karatu a kai shi furusiya a jarunta a kai shi sana'ar hannu a kai shi sana'a ta kaza a kai shi kaza wannan duka bayan an koya mashi abin da yake da bukatuwa a addini fa inna zalika muyassarun ala kulli ahadin shi fahimtar ilimin addini kowa dan baiwa ne a fagen duk wanda ka kai shi ajin islamiyya kalan ce da Allah zai gane haka Allah ya tsaro mutum saboda dama ya kai Allah ya halicce mu ne don mahota mashi ko ya kaga Allah ba zai bayar da damu bai karshe da abu ya ce sai ka san ni kuma ka bauta mani kuma ka je kana so ka san shi kuma ba za ka gane shi ba a ba zai yi ba saboda ka duk wanda ya je neman ilimin addini zai gane zai fahimta wannan an riga an hore mashi laqad yassarna al-qur'ana lidh-dhikr fa hal min mudakkir lakin mun ko hore qur'anin nan ba mun sauƙaƙe shi iya sauƙaƙewa akwai mai tunawa akwai mai wa'asuwa akwai mai zuwa ya koya fa inna ma yassarnahu bi lisanika lati ka qur'anin nan da musulunci da kaidodin shi mun hore shi a harshenka tunzira bihi al-mustaqim litubashshira bihi al-mustaqina wa tunzira bihi qauman lutta kan kai bushara kuma kai gargadi ga waɗanda suka kan gani yace li taquma hujjatul lahi ala al-abd Allah yayi haka ne domin hujjar shi ta tsayu akan bawa fa inna lahu ala ibadihi al-hujja hujjatan baliga Allah na da hujja mai karfi akan kowane bawa cewa don me na halicce ka dan kaza kama da hu alayhi ni'matu sabita kamar yadda Allah ke da ni'imomi masu yawa akan kowane bawa suna kowane bawa akwai irin baiwa da irin ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi mashi mala yake wallahu a'lam Allah da shi ne masani gwamnati muke fatar da ɗaiɗaikun mu da za mu sassaka wannan za ga an samu ci gaba kuma a kwana a tashi an kusa zuwa wurin akwai tunanin irin wannan abin a nan ƙasar nan gaba ka tafi za a zo ne ka kware ita gwamnati ba kullum mai ta take ko ba aikin gwamnati ita a wajen ta ba aiki a je a koya kaza a koya sana a koya kaza a yi kaza a yi kaza to kowa ne da irin baiwar da Allah ya mishi to shi ko ba sai la'akari da irin baiwar da Allah ya ma wannan dan nashi kar ya kyare shi kar ya kama shi fata kar ya kace mashi da kiki a gyade shi wannan baiwar da Allah ya mishi da kai da al'ummar musulmi duk za ku ci gajiyarta to wannan shine karshen wannan bayi na sha bakwai a gurguje yace ba albabu sabiu ashar babi na goma sha bakwai fi atwar ibn adam min waqti kaunihi nutfatan ila istiqrarihi fil jannati aw an-nar annan wala ya diwo ta gaba da yace wannan babi na sha bakwai ya zo daidai gabar matakai na ɗaga ɗan adam kan bi min waqti kaunihi nutfatan tun daga lokacin da ya zama dukkan mani a cikin mahaifiya to malam zai ta faɗa mana mataki kaza mataki kaza mataki kaza kai ne tarbiyya da kai masani da kai mutum a karan kanka me ake so ka sani ka gode wa irin ni'imar da Allah ya maka ka yi tattali na tarbiyyantar baiwar da Allah wayan da Allah ya baka idan ta tirari fil janna malam zai ci gaba da bayani har zuwa lokacin da mutum zai tabbata a aljanna Allah ya sa mana ciki awin nari ko kuma wuta Allah ya sani to su ne bayanan da zai da haka wannan babin shi a kullum ne kamar ya zo makarfe kenan dan an kuma shiga da jannar to kuma na karatu kuma za a kara an rufe kowace makaranta kowace jami'a bitin ya sauka malaman sun ce ba sa yi a amma ce su bari kawai kowa ya yi gaba wanda ke kala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce aya ta goma sha biyu ko a cikin suratul mu'minun har zuwa aya ta goma sha shida bal ya kamata ma ya haɗo mana har da aya ta goma sha bakwai ولقد خلقنا الإنسان حقيقة موني مكا على الجمتون من سلالة من طين تجسن تركه سلالة سلسة أبن يك خالص سنترته ثم أنت الطين شيني أبن أكا جكا شدوا ثم دعناه نطفة لن ينا إنكار زوجة حدثت النبي آدم wannan da yake min sulalatin min tin santar tabu ita kasar da aka halicci annabawan mu annabi adam san ita hakikanin kasa ne mana tsantsar kasa wasu malamai suka ce a abin da yake nufi da min sulala kowane lauki na kasa da aka ibo wajen halittar annabi adam za a ibo tsantsar abu akwai hadisi da al-Imam Tirmidhi da al-Imam Abu Dawud da al-Imam Ahmad ibn Hanbal duk sun fitar da shi hadisi ne sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da Allah ya zo zai halitta annabi Adam kabda kabdatan kabdatan kabda kabdatan min jami'il ardi duk wani nau'i na kasa sai da Allah ya tsakuru sai ya zo ya kara su yanzu an samu asfarabu kenan na tafi rana ce za mu zo da wayannan matakan da dan misali daidai gurguru a gurguru za mu yi wayannan sai aka yi tattalo garin ƙasa ne yumbu an ɗibo dangargari an ɗibo burki an ɗibo tabo an ɗibo labu-labu an ɗibo ƙasa mai wari an ɗibo jigawa rairayi da an ɗibo kowane nau'i na ƙasa na duniya dan ya zuba shi a kwama an samu turabu kenan to ɗino fa ya ka zuba wa wannan garin kasar ruwa sai ta tsotsa ruwa ta zama fiye sai wannan taɓa sai ya bushe a sai ya fara wari tsinin latif kenan da ya fara wari ya kama hanyar bushe kenan a ƙarshen sai ya bushe ya zama sadisalin kalfafa ya zama kamar kasko in ka buga na kai yana kyau kyau kyau kyau kyau daga nan to shi ne sai aka banna sai aka yi annabi adam to kada yanzu gamayya ce shi ya sa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ƴaƴan adamu suka zo a cikin su akwai farare kamar yadda wani yankin kasa yake fari a cikin su akwai jajaye kamar yadda wani yankin kasa yake ja a cikin su akwai bakake kamar yadda wani yankin kasa yake baki wa bayyana dalika da kuma wanda za ga shi ba fari ba shi ba baki ba wanda karwada ko sannan wasahal wal hazan wani kuma za ga halin shi ne sauki mana Allah kai mu'amala da shi sai ka ji kamar ka sake koma wani kuma in kai mu'amala da shi kamar kayi kuskure ka fada mu gidan rana bai lalda ba kai sai za ka ga halin wani ya ka san dangargari duk mai gwada dangargari ya san halinta ko kai in kai shukar wuri ruwa bai ike ta ba in kuma kai shukar baya ruwa ya dauke kuma ba ta yi ba dangargari dangargari to kin ta haka ya gida da shi wani kawai yake kasar can gargaɗi wani kuma kaman bari da ƙyar na ka shiga wani lafi gobe ne taurin tsiya sai ka yi shekara kana rufe sai da an ga na ka auren da ya to lokacin da ya ka tuna ma ka tuna ma muna tare ai kaza kaza kaza sai biki ya kuma sai baka ɗari da hamsin naira ɗari da hamsin ba dubu ɗari da hamsin ba to wallahi ba ko ciwon na yi wannan to kaga wannan burki suka rage kwantala wani kuma ka zauna da shi sai ka je ka fesa turare labu labu ke nan sabo mai wari duk mutane kowa da yankin kasar da ya kama da shi to wani kuma za ka ga dan aljanna wajen wuta kamar yadda ya yake sananne to kuma da Allah Allah ce sannan muka mayar da mutum nutfatan tugon mani sai karare a wata matabbata maki tsarariya inda dugon mani yake malam kaiwar wani abu wurin ba karamin aiki bane ثم خلقنا النطفة علقة sannan muka mayar da wannan tukun maniyin ya zama gudan jini fa halaka na alaka ta murza wannan gudan jinin sai muka mayar da shi sai ya zama zunkulan tsoka fa halaka na murza ta ibama daga jikin wannan tsoka sai muka tsirar da kashi muka halitti kashi a ciki kashin hannu kashin kafa kashin wane ne faka sauna la'iba mala'ama sai muka da wannan kashin da nama kuma an sha'na wa falkan akhar sannan muka sake samar da shi a wata halittar ta daban nan malamin suka ce me yake nufi da wannan maganar lokacin da ɗan adam yake mani da ɗan tayi a ciki sai ga bambanci da ɗan tayi a cikin dabba jirgi to suna tafiya suna tafiya suna tafiya lokacin aka zo sanya kai sanya waye sanya waye sanya waye rubutun da mala'ika zai yi an kai wata hudu to sun ma an sha ana wa halkan akar ya ce dabba yi hagu kai mutum ya dama kun sha babban har abada sai dai ka yanka ta kaci amma tashin farko ta iri da wasu malamai suka ce shi ne sun ma an sha ana wa halkan akar fa tabarakallahu ahsanul khaliqina kai albarkun Allah sun yawaita wanda shi ne mafi kwarewa wajen iya halitta. In dai a halitta ne don ba kamar Allah, sun makin na ku sannan ku mutane ba a da zalika da mai kuna bayan wannan za ku zo ku mutu. Ita na gawa ya tsiri ya ce na wa ya namu shi kenan kuma sunna rayuwar kenan. Sun makin na ku yau mana kiyamata tu ba a sunna. Sannan ku ranar alkiyama za a zo a tashi ku. mutane sai ga mutum a tsaye a gaban Allah aya ta gaba shine wa da fada fada fana fawkakum saba a tsarahi lake mun halicci hanyoyi guda bakwai fawkakum a cikin ku wannan fawkatin galiban suka ce ba saman ku ba fawkakum a cikin ku Allah ya ce wa ma kunna anil khalqi ghafilina kuma wallahi ba ma rakkana da kowace halitta kowa Allah na sane da shi yasa ba wuce yana ga ya karanta tauhidi yace bakin da Allah ya tsaka bai hana shi abin yana ga lokacin corona gwamnati ta kuma za ta yi cikin mutane ba a za ka duba duk yawan mu in dai an fitan nan shi kuma ta ya koro maka azzakin kaga wannan ayar da wanda zai kokari a cikin mai ka bi tafsirai ka tara tafsirai kamar hamsin karfe karkashin wannan aya ya suka fassara ta wala qad khalaqana fawqakum sab'a sarati galiban abin da suka ce Allah ya halitta sammai bakwai a saman kashi casa'in da tara kusan haka suka ce amma ka je ka ɗauki rajul adhan ya yi wani tafsiri wanda ni dai sai ka zato su malaman na cewa manyan malamai ba su ga wanda ya yi irin shi ba ma da yake kwata-kwata ba sama ake nufi ba saboda babu intijani ba babu alaƙa an ga maganar halittar mutum ka ce sama kuma wani kalakala fauka ku ku da muka yi maganar ku a can malaki ai abin da ake nufi daga nan ɗinka zuwa sama abu bakwai kafofin hanci guda biyu idanuwa guda biyu kunnuwa guda biyu baki da ka haɗa bakwai duk kawai su ake nufi ta kana cewa sama ka abu magani a gonar yaro yana ta waya a zo mashi da shi ko kuma a suka ce ai abinda ma yake nufi jikin mutum kafa sai guda bakwai duk inda wata kafa take ta Allah da annabi banda wanda aka tsara to za a guda bakwai kaga akwai baki akwai ido akwai ne hanci akwai kunni akwai nono musamman na mace kafa ce da za a kai ya fitar ko ya karba sannan akwai farji shida akwai dubara ana kuka kuma yake waɗannan bakwai ɗin ake nufi sai wuya ka sama da yin tafsiri tun daga da an lokacin da ya faɗa wanda wannan kawai ta yi suka tsaro kaza ne samu wata nisa cewa babban nan bakwai ko daga nan sun ta kirga bakwai a cikin mutum kaf guda bakwai duk da inda mutum ya bujo bakwai ɗin da shi to su ake nufi wannan ayoyin ma da yake ta su ne suka faɗi halittar mutum tun daga dugon maniyi har zuwa lokacin da ya shiga aljanna ko wuta yana da so da yin lokaci sai mu daga tsanin sai mu tashi ba su ba bayan sa abin da zamu ji na kara haske game da su su da nan da kuma wajen da kashi wallahi da illa an sa astagfirullah wa atubu ilayhi assalamu alaikum wa rahmatullahi